بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كلامنا الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن القاضي أجاب له an haife shi a shekara ta 1976 da 1944 yana da shekara ɗari takwas da tamanin da ɗaya a ƙasa. Allah ya masa rahama. Wannan littafi game da ya bayani sabon warkarwa cikin sanar da haƙƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al'ummar. Wanda Ibn Kasir ma yana da littafi mai shige irin wannan wanda ya saba suna Shama'il, Shama'il Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan Imam Ibn Tirmidhi shi ma yana da littafi mai suna Shama'il al-Muhammadiyya wanda shi ma yayi bayani akan kajoji da halaye da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan Ibn Jin bin Abdulsalam yana da littafi mai suna Hidayat Rasul ila Sabil Rasul wanda shi kuma ya dau magana ne akan mu'jiza duk sanda ake magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan guda uku ne ash-shama'il wal khasa'is wal mu'jizat wato mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya bayar ta hannunsa wanda su suka gajiyar da masu muharaba da shi masu kalubalansa su da masu fito na fito da shi Allah ya ba shi mu'jiza da ke nuna tabbas zafir lalle daga wajen Allah ta'ala yake da wannan mu'jiza ya kone dukkan wanda zai fito na fito da shi kuma Allah ya kowamar da wannan mu'jiza kasa har zuwa yau har zuwa gobe har zuwa ma har zuwa lokacin da Allah ya mujizoji suna nan alƙur'ani ko mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga littafi ne ya zo da shi kuma aka ce duk duniya in ta ki saka taru ta rika masa duniyan ba ta iya ba har yau ina kuma a magana ɗaya ake ta yi Allah ya ce in kun haɗu ba za ku iya ba to ta kaka kuma in kun rarrabu wanda mu'jizan da suka faru wanda aka rawaito mana su daban-daban wanda za mu shiga littafi musamman a kan wannan. Wannan shi su bayyanar da hakkin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake da shi akan al'ummansa wanda muka ce yana dunkuduwa a cikin abubuwa guda shida. Na daya mu yi imani cewa Allah ne ya aiko shi, shi din manzon Allah ne. Duk abin da ya zo da shi daga Allah haka yake Allah ne ya aiko shi. Sai kenan. Na biyu mu so shi yadda yadda muke son kanmu. fiye da yadda muke son matanmu fiye da yadda muke son ƴaƴanmu da abokanmu da malamanmu da shehinanmu da dukkan duniya ga baki ɗaya na uku duk abin da yake mu yi mu yi a cikin yin akwai alkhairi na duniya da na lahira na hudu dukkan abin da yake a bari ko mu bari a cikin barin abin da manzon Allah yake a bari akwai alherin duniya akwai alherin lahira na biyar ainihin mu bauta wa Allah ta'ala da shari'arsa dukkan shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita yadda ake kasuwanci to mu kasuwanci yadda manzon Allah ya zo da shi yadda ake aure da aurarwa to mu aura yadda manzon Allah ya ce mu aura mu aurar yadda manzon Allah ya ce mu aurar mu yi suna yadda manzon Allah ya ce mu yi suna mu yi siyasa mu gina tattalin arziki da siyasa da mulki da zamantakewa na yau da kullum a kan abin da manzo Allah ya ce mu gina rayuwar mu ta ɗaiɗaiku da ta al'umma da ta gidaje a kan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam mu tafi yadda awan mu guda 24 a cikin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kai ko kuma ya ce ai shigan mu gida shigan mu yi koyi da annabi zaman mu da iyalan mu tarbiyyar ƴaƴan mu kwanciyar mu tashin mu abokan dukan mu duk ta zamo akan karantarwa ta musulunci wannan shine abu na biyar abu na shida dukkan labarin da ya tabbata manzon Allah ya faɗa ko ka fahimci me labarin yake ko baka fahimta ba ko ka gane ko baka gane ba in dai ya tabbata manzon Allah ya faɗa abu ne ke kanku amanna ku ci mun yi imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wata saniya a zamanin mutanen da wani mutum mai noma shi ita yana wahalar da ita sai saniyar kai magana suka ga suna zo suka ce saniya ta magana manzo Allah ya ce in kowa bai yarda ba Abubakar da Umar sun yarda ko ba ni so su bana bukatar kuma yarda wani mutum saboda haka duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya bada labari to ya faru ne kai shi mai imani da wannan labari wannan shi ne haƙoƙi guda shida wanda a dunkule dukkan bayanin da ake waɗanda abubuwan ake so a cimma haka mai a shiga bayan littafi ne ina karanta a wuce a'a mu san girman mu da Allah don mu sake riko da addinin sa mu san darajar sa don mu kare riko da sunnar sa mu tsaya kan sunnar sa mu kare sunnar sa mu yada sunnar sa mu yi kishin sa yadda da muke kishin kanmu muna da cikin albarku sani al-fasl sadis wal ishrun wanda wannan fasali shine fasali na karshe a cikin wannan babi gaba daya daga wannan fasali mun yi ban kwana da wannan babi sai kuma shiga babi na gaba wanda kuma za ku ji shi ko bayanin abin da ya kunsa waɗannan fasulta guda ashirin da biyar wanda za mu tashi na ashirin da shida yanzu sun ɗauke mu kusan wannan fasali na ashirin da shida da za mu tashi shi ne fasali na ƙarshe a cikin wannan babu wata yau muna darasi na talatin da biyar ko da hudu zuwa sharafi na talatin da hudu sannan yau a kalanda ta musulunci muna sha takwas ko? sha bakwai kuma sha bakwai ga watan sha biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar wanda zuwa ashirin da bakwai da ainihin wato watan nawa ne ne ashirin da takwas yau ko? Yau ashirin da bakwai ga watan ɗaya dubu biyu da hudu biyar kai. الفصل السادس والعشرون في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله والحديث الإمام الترمذي كاشف في الشمائل المحمدية سبحان القاضي إياه يلقى توش دقاتي للتاسمنا وكدلائل النبوة نعمه البيهقي daga cikin akwai kalmomi da ba saba jin su ba su da kalmomi a kan harshe saboda ba a saba karanta su a larabci ba wajen fassarar su suna da ɗan rigima haka ya ware kwakwani musamman don ya fassara su fi tafsir gariba hadal hadis wa mushkili qauluhu a cikin maganar ya ce al mushabbabu wato dogo kerere dogon santalele wani alba'inu tsari wani aike da nisan tsokoki na harkokin kuma ba mai kiba ba wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsawo amma ba tsawo irin kirere din nan a shiga mutum sun kale shi a cikin ana tafiya da duk sauran mutane komai tsawon su su gajeru ne tare da shi ba har wannan tsawon aiki ma ya zama wani abu daban wanda ba sa iya tuka mota mutum ya shiga cikin to kariya ainihin abin da sun samu ke buɗe shi ake musu ka ga ba shi wannan tsawon kina hafatin kuma ba da jiki ne sosai ba ko ba ramin ne ba wa huwa mithlu qawlihi fil hadith al akhar ya faɗa a wani hadisin laysa bi qasim al mumakka ba dogo bane tsakashe da kuma yace ash-sha'ru wash-sha'ru ar-rajul da kuma tsofaffin gashi annabi gashi tsofaffe ne ba dunkulin bane irin na kuma mali wannan ba kuma gashi ne mai yalo da mara kan guba irin na mutanen kuma Argentina alladhi ka'annahu mushiqa kullun kaka cikin manzon Allah sai ɗauka an taji shi wata kasara sai ya kwankwanto ya lallaka so ya kwanto kalilan kaɗan laifin hutsin gashin tsawaci ba yalau yalau bane wala ja'adin ba kuma cikin kushe bane irin namu na 'yan Afirka wanda kullum za su tashi mu baya ji kullum mu na ɗaya gashin ma nan da yake naka ba a tsaye yake ba ko ba irin wannan ne gashin annabi sallallahu alaihi wasallam wal aqiqa kuma gashin kansa sai sha'abu ra'atin an ce aqiqa da ake cewa ragon aqiqa ana nufin ragon da ake yanka wa mutum bayan an masa askin kwana bakwai wannan gashin da ake haihuwa mutum da shi a ka wani larabci shi ake kira hakika wasu kuma sun ce a duk gashin ka sunan sa hakika da larabci to ragon da ake yanka bayan an wa yaro aski shi ake kiransa da sunan wannan gashin haka hakika yana nufin gashin kai na jariri Shi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi sai a daina kiran ragon da sunan hakika sai da dinga kiransa nusku wato ragon suna amma dai kiran sa aqiqa la uhibbu al aqiqa al aqiqa ku sha'ru ar ra's yana nufin gashin ka arama in farqat in tawa rabu da kanta gashin ka ta rabu ta zubo nan wata zubo nan in za ta tafiya a kan kanta gashin ta ta farraka ha ta batta a rabu وإلا أنت بشرى نظرة كانت لك هاتين لك أهل التي معقول تكون أدوك وإنما أكيسته أنا حكومة الرواية عن الويت لما تشن داشن وأظهر اللون هما مبين حكين أنا كشي حتى واتو أظهر دي واتو لكي أي نيره يانا نفل يانا لحكي ما يقاية تروى وإلى أظهر حسن فكتي أظهر مستاولي ومنه ظهرت الحياة الدنيا كما لا يتفعل آيان كم ويوان شوشا أي زينتها أنا نفن آيان شك آيان شنتا وكذا كما قالت الحديث الآخر ومن يفعل وانا حديث ليس بالأبيض الأمحكي وفري كبني هاي الله كمزل ولا بالأحسن كوبا ميلوان واتو عينهم الكبابني براون كنا شب متانا شب دا ماليشيا wasu da za ka brown da mutanen india da pakistan sun shiga cikin farare sosai shiga su kuma sun daka mabaka ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan nasul bayan shi farin sa fari ne wanda yake fitaccen fari mai kyau wal adamu abin da ake kira al'adam a harshen larabci al'asmar launi wanda launi sa ya zama wani ruwan kasa ko mai ruwan alkama ja su alkama ai ba ja ce can ba ko sun kasa kasa ne brown brown haka shi ake kira adam shi za ce annabi adam ma an kira shi da wannan suna ne saboda an ɗebo yashi an ɗebo burji an ɗebo kasa baya aka haɗa aka jama ta aka yi shelta ɗansa kuma zira'i su ci aka yi busa masa rai shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi da inganci cewa saboda Allah ya cewa a ɗebo maka ƙasa ya halitta annaba Adam. Za ka tashi ɗebo ƙasa za ka ɗebo launi launi ƙasa ƙasa jar ƙasa farar ƙasa lalan ƙasa za ka ɗebo ɗin da ka dama a kai Adam. Da Allah ta halaye ta rike hikimar sa ta ƴaƴansa ma launin su ya bambanta. Kun ga mu buƙaƙe a duniya mu ne ƴan kaɗan. Kwari ya fi yawa a duniya. Baƙi zai da baƙi Afirka kawai ake samu amma ko ina ka shiga ka ba Afirka fara ne. ko Afirka ma ba muka ɗaya baki a Afirka ba. Ya sa Najeriya ta zamo ita ce babban ƙasar da ta fi kowace ma bakin mutum a duniya. Duk duniya Najeriya ita ta fi na yawan baka fata. To da baka fata a Afirka suke. Afirka kuma Najeriya ta fi ko'ina yawan mutane. Mun ka ɗauka Afirka ka ɗaya ne duk ɓangaren farara. Akwai da suke da kamar Nijar suna da farare suna da baƙaƙe. Kamar Chad suna da farare suna da baƙaƙe. Kamar a cutar suna da farare suna da bakari su ko nan fa a gani sun da ake ne suna fari sai ratsu da su kawai ne su ba a ce haka ɗabi'ar ƙabilar ka da duk kawai ne kaga wannan shine wato bambanci tsakanin wannan haka yin mutum baki ko yin kokari ba zaɓi ba ne kuma ƙuri'a ba ce ba kuma yi ba ne ya ce wa min ayatihi خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم haka ayar Allah ce da ya mutum ba ya mutum fani shi kuma bambanta harshe ko a cikin yare guda sai ka ga lugha din ta bambanta a cikin larabci za ka ga lugha ta bambanta da mutanen kawai da birni haka ta waccan kasa daga waccan kasa za ka ga yadda suke fitar da kalma wanda suke furta su sai ga akwai bambanci to haka nan ba a cikin ko da hausa ne da ta sakwato da ta kano da ta daura da ta ina suka ga a cikin hausawan ma akwai abin da yana nan miliyan a hausa baka sani ba kuma kai ba haushe ne A miliyan kalmomin miliyan da san su ba in an faɗa maka in ce kai sai zai fassara da kome take ne to ka gani ana samun wani musamman a ce an shiga daji sauran kayan tsirrai da sauran abubuwa irin waɗannan. Wani fil hadisi al'akar abiyar, manzon Allah fari ne mashrabu a su cuɗan yawa farin su da ja. Ai sun yi humbatun ba, ai tab sai mutanen Ingila ba. Walhaji da aka ce yana da jira al'abdulsu wacce ce tana haka kamar ausu yana nufin al-muqawwa. A cikin su da miƙa sai tsaye ba, suka kai kwanar ta yi kamar shafale sale haka a kan ainihin wato idonsa sallallahu alaihi wasallam alwasir sha'ar wanda yake da cikakken gashi wal aqana da cikin al aqana as-sa'il al amfi ana nufin da dogon hanci al yurtafiqu wasahu kuma tsakiyar sa ya dan karka haka wani daga nan mutanen injin daji ba kuma kuna ya daga da yawa sai zama kamar wani loba kana su ce ya yi wani zungu in ka tawo haka ba za ka gan shi a abin nan ya yi tawo da nita ba shi haka nan ya ɗaga da yawa ba haka hancin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi ya taho da kawa sannan kuma nan tsakiyar ya ɗaga amma ɗagawa da ta ƙara masa kyau ba wacce ta sa masa muni ba shine ma'anan akana wal ashadu tawil qasabatul amfi ashadu ma yana nufin mai tsawon karan hanci akwai tsawon kayan hanci akwai kuma tsawon wato abin nan wato faɗin hanci don gurin wato kofofin guda biyu idan suka yi faɗi kuma suka yi ciki suka fuci irin na mutanen amurka dan waɗancan abin nan tsallacin amurka sai ka gana ɗin ya ake haka kofofin su zama yan mutsumutsi kuma irin na afirka ta kudu kuma ka ga faɗin ya yi yawa sosai haka kuma allah ya gana ma ya yi su saboda yanayin su suna bukatan iska da Allah ta'ala ya buɗa musu hanci su dinga shiga ƙwarai to shi da ana wannan a ƙaunilu kasabat da amfi wal ƙarnu da aka ce ittifalu sha'ar hajubaini a ce gashin wato gidan mutum sun kusan haɗewa ba sun haɗe din ba ba yabtuhu al-baladu shi ne wanda gashin gidansa suka rabu kuma fi hadisi ummu ma'abadin da wasu su su karani ta kuffan tashi cewa gashin jirarsa ya taho na nan ya taho har su karewa wa ad'adu an ce ad'adu kuma ashadidu sawadil sadaqat wanda ainihin wato kwayar idan sa wanda ke insanul aji kwayar baka kun san ido wajen hawa ta hawa hawa ne ba ko wani na tsakiya bayan bakin ma akwai wani baki a cikinsa kuma wanda shi ne kamar wato kyamara din kan gulaf din yawa shi ne sanin ga kuma wannan bakin sannan kuma ga wannan farin wannan bakin na ciki ina ne shi ne bakin sa idan ya yi ga alama ce ta wani daban kuma وفي الحديث الآخر أو الحديث أشكال العين saboda shadid tawajil hadaqati wato a gashin idon sa shi ma ne wato baki ne kuma cikin idon ma haka yake idan hadisin akara ashkar da aini wato idon sa yana da kyau sosai yana da kayatarwa ashkar da aini ko ashkar da aini wanda ake nufin ashkar da aini ko an ce ashkar da aini mai ido wanda yake tarare wanda yake mai ratsin ja ba an ido yake ja alama ce ta muni kusa wani abu ko mutum ya sha wuta ko ya tashi daga jini ya cika idan in kuma ya faɗi tas ya dana mutum da lafiya wani ba ga likitoci cikin duba da suke mutum ko da ba ido ka ji ba ya ga ana gwada ina ka shi ma a haka gani ko ka ji shi idan aka gani ko yanayin kar ido shi ma yakan nuna akwai rashin lafiya ba haka na nan fulani ko da zifi ba ya da hafa muratu wanda a cikin wannan baki bakin da ke gefen faru-farin nan to yana da tsarin lafiya daga jikin suka yi ya zama fari tauci ba na abu kuma ya zama jada wurin wani abu ne amma ana alan hango shi haka da tsara tsin jajjaja kuma shi ya idan mutane haka yake za ka ga ya fi kayata ba saboda jijiyoyin jini da suke fasilitin a kan bali'u da aka ce bali'u mai yalwataccen baki wato bakin su ba tsukakke ba da haka tsu wanda baya abin nan ba kuma buɗaɗɗe ba ne fa haka sa fataka fataka da shi ba ana nufin alwafe wato yana da yalwataccen baki mai ƙarƙarwa ashanabu da aka ce ashanabu wato yana da yana da kyawawan haƙora shi ne shiga abin da ɗin mutum wato haƙorinsa fari kan shanabu kenan na shi na hika mai shanabu haƙura su zama fari kan su ja ba ba ke da saku ba tsohon shekara guda bai maka da jikin ba raunatul asna ana mutum mai kayatattun haƙura fari tas suna walƙiya amma uha kuma sannan ga su da ruwa wato kyawun su kenan wacce ce haƙura wasu ka ta kiranta haƙura wasu hadilun fiha kama yujar fi asnani shara kwanin tashin nama a tunama ya hana su a tsakanin farka mai da kake ganin haƙoran matasa ba yadda da ke gajin ta wahala ba alfalar da aka ce haƙorin ba cikin bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai falas aka ce a falaju ana nufin da shirya wanda haƙorin su akwai ɗan tsakani a tsakani ba su mamban ne sun jami sun haɗe sun iya ƙoƙarin su hakan wani ba ba an tsarar da ba sun bayar da haka wanda ake kira wushirya ko shi ke kira wushirya shi ke kira fadi dama fadi yana nufin tsaga a ko bude farko dai da sanaya shi da to hakoran su wannan hudun na gaba shi suka saka haka kuma kowanne a rarrabe yake da kuma kamar irin na mutane mafi da mutanen indiya da pakistan to shi kuma ba kyau bane waɗannan na gaban guda hudun nan zuwa shida sun in aka dan samu dan kofa tsakanin su wushirya ce fitowa sai ga mutum da kyau da aka ce da kiko da kikon masubbaci yana da ainihin wato siririn gashi da ya taso tun daga wuyan sai da ya haɗe da cibiyarsa wannan gashin mazaɓi da ake cewa kaitu sha'ab wani zane ne na gashi Allah shi bai da kusur wato rati ta ko daga kirji da zai kuma zuwa cibiya ba jirun kuma aka ce mai jiki ne sana wancan hadisi na farko an ce annabi sallallahu alaihi wasallam kurki da hafatin yana da tsawo amma ba giant ba ba tsawo ga kiba ba kan kuma an ce ba zinu ba wasu jiri ba ne kuma ba tsantsan kila ba ne ba kan tsantsan muri ba ne kuma ba kuma kila ba ne ba kuma muri guje je ba ne kuci ke mutu ne ba ba kuma lokaci ba ne zuwa ne suna da nama shi ne ma'aunan babu ne sun kace to ra'a nan wanda ne gwamnati mafarki in kai mafarki da annabi sun yake yanzu mutum ya ce na yi mafarki da wani mutum ban kakale ya ce mun shi annabi ne ba mu yadda saboda ne kan da annabi ba zai kakale ba ne mutum ya mafarki da wada ko da rawada na ga annabi kuka ce a kan kace ce wani jiran mutum ne ya ta ka ga annabi ba la ilaha illa huwa ka ga annabi ba annabi ya ce shaitan baya kama da shi sai dai ba wata kamar amma wannan sifar da muke karanta shaitan ba zai zama haka ba ba zai taɓa yin tsakka annabi ba sai dai ya yi dogo ce ma shi annabi ne kuma Allah annabi ba dogo bane ba kale ko ya gajere ko mutum ya zama kamar kiba ce maka shi annabi ne kace hanya hanya ta ta lissafi yawa ko ko mutum ya zo maka baki kirin ce maka shi annabi ne ko ka da annabi baki ne ko mu ce zo maka fari ce maka shi annabi ne ka gani ka ce da annabi ne ko mutum ya zo maka da gemu kai mafarki da mutum haɓa sa a ce ce maka shi ne annabi sai ka ce ayya mun ba karanta ka da rasulun lahi kyautan ya iya annabi yana da cikakken gemu haka alama duk wanda ya mafarki ya ga annabi sun bai shi ka ga shi da gemu Ji ta wannan shi da gemu ka ce, "Wallah ba ka ga annabi." yana da jirgi saboda haka duk sufar da ba ta rubuta cikin sufar annabi to ba annabi ka gani ba da ka mutu ya farki ba ka tambaya ta shine amfanin karanta hadisin sufa don annabi ya bambanta da sauran mutane a tantance shi a bambance shi shi da wannan sufa to shi ya gani ya ce to me yake ma ya ce sunna a sake shi kwadaji ne sai buƙatar shi ka gani in ka ce maka a'a ga wani abu sabo ba a cikin addini zai mutu wata wallahi ba annabi sabo dan annabi ba zai baka addini bayan addini ya cika kuma ya wani wani mutum kamar da wani ya ce abu barki annabi ya ce abu ga wata kadda araba suna ka ce ya ɗan wani wani limamin masallaci ne na ko ladanin masallaci ko mai jihadin masallaci jihadin masallaci annabi wa shek ahmad saboda haka aka taraba takarda ba a yi kuɗi in kaya ga ya mutu ba a ci jarabawa kan boko suka taraba takardar nan sai ka kujiya suka fitar da wata sanarwar cewa dukkan waɗanda suke wa annabi masu masallaci a da hidima ta daga zamanin sa zuwa yau an san babu wani shakka a cikin su sai kenan na biyu babu wani mutum babu wata magana ne kama da haka ɗaya ce kawai aka yi ta kuma su da kan musulmi to an ci za a gyara wuta ne wasu wasu bai da tsanara yake wani tsagi wani ɗan tsago ne da ke shiga tsakanin haƙura a samu shirya wani ikon makurubati mai ainihin tsirin gashi wanda ya taso الخيط الشعري الذي بين الصدر والسرة wannan gashin kirji da ke cikin tsawo ya taso daga kirji da zai haɗe da cibiya ba majinun mai jiki ne ba kuci ba ko kice ba duk lahmin ma'ana yana da nama kenan a jikinsa ba tsila ba ne ba kuma ɗan siriri ba ne ba kuma ɗan kyamurmuri ba ne ba mutama titi a kuma a haɗe a kamu yake wato ba ne taraf-taraf ɗin da ba ne daga mutu haka taraf-taraf haka shakar-shakar ba mai shakar-shakar ɗin jiki ba ne ba wata jin kanki majalisar halitta يمسك بعضه بعضا شاشيا كامل شاشي مثل قوله في حديث الآخر لم يكن بالمحقل شيء شاهد من يكون لم تاتوا إنا ولكن كالفرم أيضا بالمستخدم لها بامي أنهم أكتنا ما بني وسمي شكم شكم ومي طرف طرف وانتصموا القصير البحري وان ليس أنهم دا سيرين حقا حقا صباح الجيل يا بني yana da duk a wanda alama ce ta kyau ni sai tsawo da yawa ne kuma wa sawa'un batn wa sadri shi ne tsaye ba ka ga kirjin sa bai yi ciki cikin sa yayi waje ba cikin sa bai ciki kirjin sa yayi waje ba an ga cikin mutum yayi ciki cikin kirjin ya danno ya kuma gaje sai ko kawa din nan masu daga rodi masu sana'ar da kanke ana jin shi ya samu ƙarfi mai tsawo duk duniya ba mai kan haifin shi kuma daya kamar da aka wannan shekara wata kiran wato shi ya zo na ɗaya daga ƙarfen da ake zaton a iya wanda suka shiga gasar duk duniya shi ya kowa ana abu mai nauyi irin waɗanda ke rayuwar su kamun ƙarshe suke suke yin dama ina su ya motsa kada nauti ne kwanci da gida aje mutum a gida aje mafifita mun sana'a ka shi ne ka ɗaga abu mai tsaurin gaske wanda duk wata gaba da wani nama dole abin nan kusa sai ta ji cewa an ta kuma mata ga ga irin waɗannan zabi da zuciya yau da saboda wannan tirin din da suke cikin yayi ciki yaron kamar ma babu cikin sai ki jin kawai so wani ko da cikin yaro wanda ga jinin sun fara kuma abin da din yayi ki shi wannan sallallahu alaihi wasallam duka aka yi masa wannan halitta sallallahu alaihi wasallam shi ne yake tawaqul badan wa sadri wato kansu daya wacce ke kama da littafi al mustawi mustawihima shi suke shi sadari sun sa hajji hajji da zaza mai da mutum kan wannan ruwaya din ta tabbata ta takunu min al-ikram tana cikin ya dan fito waje kadan wanda shi kuma din cikin sa sai ya doro shi da ya ci baya doro shi kuma in ya gaba sai mutum ya sabe kuma kamar mai ciki ya fara da kira Allah da kyau فهو أحد معاني الشعر يشيه وليس نكم بيها أي أنه كان بادي الصدر إن كنت أبينيك wani fi sadrihi qahatun babu alaman wato ainihin wato gullowa waje wasu tamatsunun fiye a cikin yastadihu qawluhu qabla qablu sura al-batn shine ma'anan wannan babu tamatsun wato ya danno waje ko ya danna سواء البطن والفجر اي ليس بالتفاقس الصدري ولا مصاب البطن الجنس بيدنو وجبك مبعدي الجنس بيدنو وجبك ممشيكي ولعل اللفظ مصيح بالسين أو فتح الهين بمعنى عريض أنا عنكم من يلواكم من بفائي بفائي كنزي كنا أم كرم تاشي مصيح wato shafaffen kan jike na wanda bai kisi da wata ba amma wa ka'atun ruwaya ta ukura wa haka hudun duraidi da karabi da kuntun ibani kuma da aka ce yana da wato manyan gabbai da ban wato abin da kasusuwa وهو بسبب في الحديث الآخر دليل المشاشي ذاك كان جرما واسو خصوصا abin hanna ya da kafafuwa da kuma mutum kafa shi ne kasance wal mashashu abin da ake mashashu ruqusul manakibi shi ne wato kafadan mutum Allah kafadan mutum nan jabban kafada ko ba su ciki ba su wajen wanda ake gano kama da shi ko rashin kama ko dan kashin ka faɗa da mutum ya faro ya rani a rashin na sai ake mutum ya rani mutane ka yi kira kika ka ga wani ya yi kira kuma ka yi da kika wannan na jin garin sa yake jin zubi ya rani so Yadda sama ulkiki fa yana nufin kafaɗinsu a haɗa suke ma'ana su suna da ƙarfi. Shakulun kafai da ake yana da wato manyan tafukan hannu da mai da kuma kafafuwa ana nufin da imu kuma ba wai ana nufin kuma sarakon ta bane a ana nufin suna da nama a haka zaga in ya tsufa tsirara haka dandani da aka ce kuma dandani waɗannan waɗannan shugabar hannun ke za shi kira dandani daga nan ba ɗaura agogo zuwa gwiwa hannu wanda ka shi sai ke kira dandani harkun ajira aini suna nufin kasar wanda suke wato hannun mutum suke gama san mutum wasa'in da asraf da aka ce tawilul ahadi yana nufin kan yatsunsa ba ga jiki bane suna da tsawo wanda karabul ambari annahu ruwiya fa'ilul asraf wato jaddan da auto abin hannayensa da kafafun suna da tsawo qala ta'inu bin nuni قال لكما بمعنى بمعنى السلاح تبدل اللام من النون تحت روايتهما سواء فائدة كينا بدك أما على الرواية الأخرى هو سائر الأطراف أشارت إلى فخامة جوارحه النون يزوى وإن يكون فمن تكون بقلبه سنة لكوني فخامة كما وقعت مفصلة كما يجب على الربيع لكن hadisi a wani hadisi da cikin rahatu da aka ci suna da yalwar kafin hannu aiwa su kuma cikin hannun guda biyu suna da yalwa a ira kan nazihi an fa'atul asabu wal judi aka ce ana nufin yalwa hannu kyauta mai yawan kyauta a gitere hukuma mamana hukumanin akhmasaini yana kuma da cikin kwarin kafa muka so ka mana sunansa da hausa ai mutu dafi a kamasul kadari wato karin kasarsa yana da zurfi huwa al-mawdu alladhi la tanahu al-ardu kamatu shi da gurin nan da in aka ce aka shafa yaki aka ce dora kafarka duk da ina zai fito ban da wani guri kun gane gurin ko shi ne farin kasa duk gurin da baya fitowa din nan shi ne aka mata da za ya ci wannan duka وهو الموضوع الذي لا تقبله الارض من وسط القدم في تأتي القفا عند القفا لا تقوى ثم ان الاخمس بين ايضا تجافي اخمس القدم yana nufin wato wannan gurin yana da dan shi sosai وهو الموضوع الذي لا تقبله الارض من وسط القدم kuma cikin kadamai ne aka ce ainihin wato gidajensa shafaffu ne wato ba shi da kaushi ba shi da faso ke nan sallallahu alaihi wasallam ai amma huma masu laushin gaske ne kuma masu kwanci masu kaushi bane bane har za kala yambu an humal ma'u ina zuba ruwa a kan farare na shiga cikin zuba don babu ramin da zai shiga wani kafa ta yi rami ko sannan zuba ruwa sai kuma ya yi fasu da zuba ruwan kuma ya a'a shi ne yake zuciya ruwa shi ko ta so sai shi cikin ramu shi ba sa san ana kaushe da haka yana zuba ruwa a cikin da kafa sai ya tsaya ya kan da ya kafa saboda haka mutuni mai san kawai da wuya kuma ka samu mutumin da yake rayuwa cikin sahara ba shi da kaushi ko amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam gashi inda ya tafi cikin sahara ne amma kuma gashi kafa da zaka da wannan sallallahu alaihi wasallam ولهذا كان يبدو عنهما الخلق وفي حديث ابي هريره اشتاق هذا حديث ابو هريره كما وقال فيه تساوط قدمه وفي كلها shi yana tafi da kafa sai kan taka da ita gaba ɗaya ma'ana duk shafin kafar yakan fito laisa da mu'a kamasu ma'ana ba shi da kwanan kafa haka bayan abu hurairar ta ce kuma ba ta yiwa ta kuma ba kauli masihul alamai wannan shi ya sace da wayar da suke cewa yana da shafafun kafafuwa waɗanda babu kawai kafa tare da su وبه قالوا سمي المسيح ابن مريم كما ما sun ce an kira masihu ne ibn maryam saboda yana shafar mara lafiya ya wani wasu ce ko ni ya ne to ya wani daga nan kasa ya tafi kan kasa wasu ce ta shi ya kullahu asma wato ba shi da kwarin gaba ina masihu lillahi kuma alaihi ma kuma babu nama a gurin ba cikakken nama bane a gurin da haka aidan yukhalifu qawluhu shafanul qadamaini wasu kuma ya saba abubuwa da suke yana da ainihin kafin dugadugai dugadugansa masu kauri ne shi ma'anar shakkalu suka da mai nidin wasakan da ya ce shi ne matkur riji da duk kowace mutum da ɗaga ƙafa sai ƙarfi ya dinga yin tafiya irin ta ƴan daudu ko kuma irin tafiya irin ta ƴan gaba ko kuma tafiya da da akwai alamar jiji da kai da takama a cikinta. Kuma ɗan ƙafa ka da ƙarfi kana ajiwa ga alama ce ta cikin mazaje. ko ko shi da yan sanda da masu kire da irin wanda za ka fice mutum ya ce daɗe a soja ko tashi da wata alama an ji ka tashi ma yana tafiya ka da su biyo rusu ma gini aka kuma saba da tafiya ta maza su ne su kuwa musu kire don taka ƙasa da ƙarfi alama ce ta hajarunta hazo mutum tsambas tsambas yana tafiya kamar da lafiya injin kaga ba alama ce ta abin nan ba ko kuma ga mutum yana kauraye hanya hanya ba ta ishe shi mutum sai ya haɗa hanyar mutane biyar da nan nan ko ga mutum yana tafiya kan nawa ko kuma yana tafiya yana kallon sani yake yana kallon kafaɗin sa guda biyu ita sun kalli wannan kafaɗar kalli wannan kafaɗar da ga alama ce ta jiji da kai da nuna ita da kankama da kuma ainihin wato ita. Insha Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba wannan tafiya ba ya yi da ba ko sa sallallahu alaihi wasallam يتكفؤ الميل الى ثمن المسجد da aka ce takafu a cikin gaba kamar ruwa wannan ana yin da to karkata da zuwa ga fa'idar tafiya da tafiya da kuma matsakaiciyar tafiya wal hamdu kuma da aka ce a rizku a tafiya cikin nutsuwa wal waqa a rizku wal waqa akwai nutsuwa da wato ne a sannu cikin tafiyarsa azzari'u kuma da aka ce azzari'u alwasu al-haqqi ana nufin takunsa a kai naka tafiyar sa akwai rata iya ɗaga wannan kafa ne zai dora ta to akwai rata tsakanin ta da shi haka kuma da yake tafiya kamar an sarkace shi kamar dan bari ko kuma wanda yake tafiya kuma in ya ɗauki kamar ya wulla ta da zai ga sai kai ta kuji za ka kawo shi kuma wannan gudu gudu sauri sauri ke ba irin wannan akwai tsakanin ya ɗau wannan kafa ya wulla ta can su shi ga akwai ɗan rayuwa tsakani ba kuma ya sa mai nisa wata da ke nuna muni ba. Sai kuma yayi in yayi kaɗan muni ne in yayi kaɗan muni ne ko? matsakaici shi ne shi kuma na annabi ake fadar tsakiya a tsakiya haka lafazi ya zo wanda yake nufin ƙarshe ɗin sai a yi ƙoƙari a fassara shi da ma'anar tsakiyar sai an da mashiyahu ka kama ya rafa ofi shi da aini bi sur'ati sai ka ɗaga kafa ta da sauki wa ya mutu kafuwahu kuma yana miƙewa to abin nan a cikinsa lafa mashiyatul muhtali saɓanin tafiyar mai nuna isa da ya ƙasidun ƙanƙasu sai ainihin wato yakan aikin wato taƙaita wato magana sa baya surutu da yawa akan da zalika zurutun wannan duka wato alkai da tsofaffawa ne a takabbutu da ko bi ta tsantsan duka azalatun babu sauri a ciki kama kala ka an da huyan hafsin sababin wato kamar yana gangarwa min sarki da kan dutse ka an ba yan hafsin min sababin sai yana gangarwa da kuwa na ya kasu da kanta wato yana nufin tsakiyar tsakiyar ba gudu ba ba kuɗi ba wanda ma yin sabbin sababin kamar yana gangarowa daga kan dutse dutse ko kuma a kanmu yadda tafi kalama ya kan buɗe zance da cikin mu ya kan cika magana ta farko da ƙarshe da shi da wato ainihin gasa bakin sa guda biyu da aka kalli saboda bakin bakin sa bakin sa yana da fadi fadi na kyau wal arabu suka ma dahu haza suka karba sukan yabi sukan da fadin ba idan kowane baki zaka ji yana fita daidai wa daida ruwan ba ta gamba da sabon kare kuma sukan ce wani ai bakin ka gajere ne fiskar kuma ana da fasaha ma sukan ce yana da gajeren baki kamar da mai kyauta ake ce masa mai dogon hannu garwaci mai gajeren hannu sai kuwa a gani da ido cewa mai kyautar hannun su gajere ne mai rowa kuma ba hannu gare shi ba wannan dogon ake nufi da gajartar ba gajartar ta miƙawa sai su miƙa da ke gajartar dogon hannun kuma na bayan ba an gane abin da suke nufi ko sai kowane yare suna da kinaya wata kalma da an faɗa ta sanya wuce ko ba zahirin da ake yi ba ko yawa da yake wa ashaha ai malam ya karba ta ke nan abu da ya takura da mamu da aka ce ba kwayar ruwa wato albarar da ana raba sanyi da kan zo kawai rubu da halika bil khassatu ala al umma da mayar da wannan cikin nasu da cikin sun dan su je kuma su amfanar da kowa da kowa a cikin ware wasu mutane na musamman da su da ba su ilimin da kan su kuma su ya da jama'a da yawa wani su ɗaya daga sun fasa da aka yi wannan ai da alamin juzu nafsihi shi da ake ya kaka da suka tunsa gidan gida to wani ya ware wa kansa din da kan ce su ware wa kin fasa ilai wanda zai sadar da ke kuntattun mutane zuwa gare shi su wa kin alhamdulil amma su kuma su ɗauka sako da gare shi su kai da kowa da kowa an ba kowa da kowa bane yake bayarwa ba ko وإلى يجعل منه للخاصة يكن سنة ونلوك إذا مسمى بشكل متانة ثم يبدلها فنن مثل حكما في جزء آخر أو نلوك سنة بند الأعام لكم هيجا متانة كوا كوا وسنا lokacin da yake ganin kowa kuma mutum ya zo annabi zai ganshi in kuma mutum ya zo zai ganshi daraja ya zo za a ganshi in ba daraja ya zo za a ganshi mutum ne da wani shugaba mutum ya zama shugaba to an cire shi cikin al'umma yanzu ya je da ganin ku kun je da ganin sai da ku har ku gane sai har ku daga nesa sai za ku ku ganci wanda da zai gan ku to zai gan ku sai ta akwai hatsari sai za ku kanta shi akwai hatsari sai za a mulki da yi shugaba yayi nisa da al'umma sai zama yanzu labari ake kai masa cewa aiki an tare shi ku ya nan ba wata unguwa da muka je aikin da ta unguwa sai da aka ga mutane ku ba su kaje suna fama da barka shi da hawaye mutu da hanki wani guri kuma muka ji baka san bala'in da suke ciki ba da muka gaya musu wannan taimakon kai kai musu ba baka ga abin da aka yi ba abu ta da kuma ta mutu nuna da fa duk cikin abin da kai musu sura ka ba abin da za mu ci wannan gwamnatin ta ka sai ya go wannan labari ba yake ba shi shi da ka ake mulki a Najeriya ba san ko ka shiga cikin jama'a suka gana su ba sai dai wasu mutane ne za su dinga baka labari a alhamdulillah ai ba ka yi nasara da ake kamar yanzu ko ya ji jawabin gwamna akan maganan kayan abinci wasu da jawabin su ba kan cewa ana yi wa ɗan kasuwa godiya saboda sun sauƙaƙa sun kai da farajin kayan abinci sakamakon aikin da hukumar shirya ta ta wuce sun karya kayan abinci kayan abinci ya yi arha rabuwar kan kuma da ne ka kawo kuma rabuwar ya ga 'yan kasuwa duka ma faɗa ni da wakilin haddasa ya aka dinga sayan ta wani ka gani ba wani abu da ya sa kuma da sallah ba mai amma haka za a rubuta wa gwamnati a bashi sha hukumar da ka kafa ta yi aiki gashi an so kowa ji wannan jawo da sallah an zanke farashin kaya jama'a sun ji sun ji sun ji wa'azi mu kuma daidaita sauki sun na malamai ba su shiga na kuma daidaita sauki sun sun jibge farashin kaya kaga labarin na baki inda ya je kasuwa ko ya tura shi ba shi wa gabanin da sai mutum ya jibge kama shi da cikin jama'a ba bari abin ba shi labari ka ka labarin sai kuma shi ma ya tura wani shi kuma ya ka labarin ka kai ma ko da ɓadda kama ka kawai shiga cikin jama'a kuma ya samu da aminta tuba da cikin gwamnati suke ba ba su ne gwamnatin ba amma zai ta kowace ma'aikata kuma tana da wani mutum wanda ba a san shi kuma yana ɗaukar gwamna labari ba shi ma kuma din an sa wani a bayan ku sannan gwamna zai samu amintattun mutane ta ƙarƙashin ƙasa wanda ƴan siyasa ba su san su ba ƴan siyasa ba ne da gana da su ce to ko nake ne abin da yake faruwa a garin da na ba ku amana wanda yan siyasa ne za su zo min da abin da suka ga ina so duk abin da suka san zai bata mana ba za su kawo ba abin da nake so za su gaya mu kuwa na san amintattu ne ba za ku gaya mu abin da nake so ba abin da ke faruwa hakikatan za ku gaya mu kuma ka aikin ku kenan amana na ba ku in abu ya lalace tare da ku ya lalace wannan ya ce assalamu alaikum ya halatta kirista ya je masallacin idi sanye da kayan coci a sallar idi da shi haka zai yi ba fuska ya je masallacin idi sanye da kayan coci kuma a sallah da shi a ina aka yi ki tare da wani ayi kasan kuma inda addini bai karfi ba ana samun matsala kuma ko ba nan da aka yaki mutane yanzu kamar wata kungiya da aka kafa a Kaduna wata ta ce wai kokarin kawo sakantawa da cin haushi tsakanin kirista da musulmi a fara shigowa nan Kano wai abin da ake kai ta wannan kungiya ta yi in ka ga kirista ka ga abokin ka dan uwanka wanda yake addinin Allah amma ba irin naka ba shi ba in kun ka ga musulmi dan uwanka amma wanda yake yin addinin Allah amma ba irin nawa ba amma dai duka biyun na Allah ne kuma ko ne ana shiga aljanna da shi kuma ko wanda ya kai wannan tsira saka sai a mayar da musulunci da kirista zama kamar wani abu ne da ke da kana iya damar shiga kowanne kana iya damar fita daga kowanne ana rana ta kamshin wannan kungiya ta shigowa da wasu lafazi kuma ji ana gyara abin da bida su daina shiga kafiri da musulmi su dinga cewa musulmi da wanda ba musulmi ba sannan da jam'iyya an tashi suka ce jam'iyyar musulmi suka ce jam'iyyar kowa da kowa kuma ka za a dinga cewa da mu da ƴan uwan mu kiristoci a ce cewa da mu da ƴan uwan mu haka suke cewa kiristoci shi da lafazin suke da kiristocin mu da musulmin mu kiristocin mu da musulmin mu waɗannan za su ci kuka kula da yan suna suna faɗa su kan kalmar da ba su ga faɗakar da su so kaga mu ne biyar ya kamar da yake faɗa a san inda muka ba mu kuma san da muka fito kun dai ba san inda za a ba mu mun san da shi da muke shi ne yake cewa irin wannan kungiyar ta sa ake kuma yanzu gaban an tashi kuma tashi shi ma musulmi ya shiga musulunci da so ta aiki kuma da ina jin dan shi wannan kungiyar ta da suka zanci za a iya yin duka biyu za a iya barin duka biyu kuma yanzu kaga yanzu a Lebanon a wasu unguwanni an daina cewa masallaci ko su sai da ce ma'abar ma'ana kirista zai ke shiga ya yi tsari musulmi zai ke shiga ya tsari shi ne ma'anar ma'abar in ce masjid ya zama na musulmi in ce ta ya zama na ma'abar abin bauta sata za a iya bauta Allah shi za a iya bauta wa kowa da irin wannan kuma shekara na ana yawo da ita da irin wannan ce kaga ya shiga ba su mamaki ba ne ya ta na yi ba ma da ita addinin ba. Kwarai أتم عليك أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا ومن كان فاسقا ونجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ونجعل المتقين كالفجار لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه لا يستوي الاعمى والبصير ولا السميع ولا البصير ولا الاحمق ولا الامر ولا الظل ولا الحروب Allah ya tantance komai ya ci shi ne duk inda mutum ya mai da shi daya zai iya yin ba a fili Allah ma da menene asalin sunayen waɗannan bayan Allah don ba da duk al'umma ce Abu Bakar Abu Kuhafa Abi Hala Abu Bakar sunansa Abdullahi Abu Kuhafa sunansa Usman baban Sayyidina Abu Bakar Abi Hala sunansa Hindu Alai Hindu ana tsara namiji ana tsara Assalamu alaikum shin ya halatta a sayar da kaya mai daraja ɗaya da kuɗi daban-daban kamar a sayar wa wani naira ɗari a cikin wani tamanin a sayar wa wani saba'in kaya a kasuwanci iri biyu ne akwai ka abu mai farashi akwai mara farashi akwai abin da kai ake yi a yi in taya ma ta wannan dole ciniki ba zai faɗe ba yanzu kamar raguna za ka iya mutu farashi ɗaya zuwa za ka kashe za ka zai iya shiga maguna guda biyu in ciyar da ɗaya dubu a shi in ciyar da ɗaya dubu goma ko shi su girma ina ga na tashi a wancan sai ina ci a wancan su tashi a wannan amma idan abu farashin su ɗaya duk inda ka shiga Najeriya farashin su ɗaya da kuma ga ka ƙara ba sai ce zai ji cewa ba kai masa cuta wannan yadda ake cewa haka da kake ma yanzu kamar misali abubuwan da kamfanin ka suke mafi yawa wanda suke kawo kantina kamar yaban kwalba da wasu abubuwa so a duk da ka shiga cikin da farashin ma a rubuce yake dan a cikin kwalaban su akwai riba da za su baka da an kace akwai riba ka za ku so suke farashin da zama uniform a ko'ina da haka ba wannan in mutum ya shiga wani zai iya magana don farashi ɗan gare shi to amma abin da yake tsayawa ake in taya wani zai shi a har da ya tayar a ya da gwagwaron goge wanda siya wanda goge wanda siya dan wani kai kafin ma kafin ka ci ba a jikin sa su ka ji yawa ko da shi na gogaggen mai siye ne ko gogaggen mai siyarwa an da duk da ba a siya ci riba a cikin ka a to ba komai ai ba komai sai kawo hakan ne to ai ba komai kenan wani kafin ka zo ma ya ba ka cikin da zai maka raka zai maka tsada kuma ka siya da ana so ka ci a fare mu Aynen. Ama mesela aynen yani şurada ince Kagan yan da yanzu ya haɗa ba wannan fa duka ba fara ciniki ne. Ka ci masa tsinki, sun kai shirye biyu, ka sha masa gaba, ka duka nan gaba ɗaya ka haɗa da kashe ɗari uku ba, ka da kashe da ɗan wani abu, su sai zuwa fara ciniki. Ku sai da kira ga mutuncin da aka ma, kana cikin kimanta ka da aka yi, sun aka yanka kuɗin ci gaba za ka iya zuwa da mutumin da ya maka wannan mutuncin yake ci gaba ko mena da ba ce da ma cin hanci ne ma so ya kyauta ta baka dan shi ma ya kyauta ta a jikin ba jikin so da ba ka yin ta ne mutulakan ko za ka ce ko ba ka ce zan zo ka gaba cin yawan abin kan ya kunya ta sa kai kuma ka iya ja da shi irin yadda ake sannan a kure a a rage a ji fasai ra a rage sai ka tsara sai ka ce ka farfawa zan shiga kantin ka kawo mun tsinkin tsiri ka kawo mun fiski kola isha ka kawo mun fara da wannan wanda kantin ka sai a makwacin ka Wata ne zan ta koma, amma a fakan yi na shaba a ciki. ne ce malam kana bamu shawarar auren ahlus sunna ina za mu samu kuma yaya za mu yi yaya za mu yi ahlus sunna mata suna da wahalar samuwa duk matsayin da muke fuskanta mafi yawa ahlus sunna ba ta kokari su mayar da ƴaƴansu da matansu ahlus sunna sai ga mutum shi ahlus sunna ne da duk da addini zuwa majalisi akan kari mai shi gaba a sahun karatu ce ya ga ita kuma yana so suka ce kuma ita kuma ita kuma wata ahalin wani abin ce ta ba ita kuma ba san inda ba mace ta gaba ba kaga nan sai da aka sai ka da ƴaƴan ahalin sunna wa iya ba ahalin sunna ba ko ta yarinya babban tarkakken ɗan bid'a a majalisin wata unguwa ana karatu ta je ta ji ta zama ana suna ana karcewa da ita a gidansu a kan hijabi da rikabi yarinya ahlu sunna ko babban ta ɗan ɗari a ne ta cikin wallahi saboda haka dukan da ake kullum suka fito hijabin da suke sa su gaba suke sake an hana su zuwa an yi sun yi sun yi a ƙarshe suka sallama cewa an ba ta sati biyu su je ta fito da danki zara tun da an kawo da sake an kawo da sake nan da sati biyu kuma ta samu kai zana ma kowane ba ba za ka zuwa kyautar abin da aka karbi don ɗan kwari shahada ta irin wannan kuma ka aure ta an fi zaman lafiya da dama ba kai tura mata sunna ba ta turo a wani gudu ne kai ma ta ɗaɗe ka ne don sunna kai ma kai ma ta ɗaɗe ka don sunna wasu yawa yanzu waɗanda za su yi aure su za ku fi samun kuɗi akan wanda sun riga sun yi shekara idan shekara talatin sun an da shi mace ka taho shi ke nan ba ta taho ba ko kai gan ka taɓa ta karu da gidan ko da ita ce ko da ake ita ka bar ta kai kuma ta gudu za ka sa ka shi raba kan mutum sai ka dinga ɗan siyan kanta ɗin wa'azi yana ɗan siyan mata a hankali a hankali ana samun wannan mutane tana nan jin yi ka ƴaƴanka gaba sai a dinga nuna musu in ka kai mahaukaci ne akwai wanda gaba ɗaya wahalar da yake fuskanta ke haka matan da ba sai sun haɗe su duk abin da ya kama su da ba su suna nuna ya aika su bai ayi ma ba dan baban su kace bai baban su gaskiya su ce ta shan wahala kuma ka duk wanda ya samu wannan jarabawa ana samu ka ga ahlus sunna yanzu akwai wanda baban su kira wanzani baban su kira wanzani ce wanzani ce wanzani ba za a ce ko na ka bayyana da gini biyu ba. To sai dai haske nawa ya zama kai kaɗai zai gidan nan mai gini da wani aji. Sai kuma haske na ta zama ni kaɗai ne mai gini wa gidan nan da wani aji amma gini biyu ba ya haɗu. Kun ga wannan bidiyon fa an daɗe ana yaɗa hankalin nan. Kuma wallahi ba aiki da ita. Shi gini biyu ba ya haɗu a gida. sai dai babba ya zama da ke mutu sai su sharewa in shi wannan ya mutu wanda zai gace shi kuma sai tsaye hatta ke zuwa da rashin kunya har ya ta tsaye da jan bayan gawa da gida ƴaƴanka ba za ka aure ba su za ka aure ba su ba a gurin su za a yi duka ba sai dai a baka labarin an aurar da ita wani ne zai zuwa da ita kuma wani ne zai aurar da ita a dinga cikin kamar kare da ke toshe sai ka baka da kunya kana da wani a saman ka wani a saman ka sai ka ce a zo shi maka wata ran ya ka gurin ka ka isa da ko masu wannan mutum mallaka ana ce su mutum mutum zai sa a halin sun ban kano daban yake da na kwanu a duniya eh kwarai cikin gari ma su ne bala'i wallahi nawa nawa zan nan kuna sai kisa amma ahlus sunna cikin gari da wuya duk dangin ka su zama ahlus sunna eh kakara ake daukowa da farko saboda haka yadda za ka aure yadda za ka yi suna yadda za a yi kaza yin karatu yadda gemu yadda wando ala kai da dangin kenan kuma sunna tana da wahala aikatuwa cikin wannan yanayi. Kuma in ka ga ahlus sunna a cikin gari to daidai ga fadin da goma Allah ya fi shan wahala. Duk wanda kwakan da suke cikin garin sun sa abin da nake faɗa amma na wajen ba su ga kama an yi san kai amma ba ba san kai ba ne. Kamin ƙauye a yau bauta motar su zo su zube a gidan gwamna su fashe da kuka cewa gwamna ya aiki Allah sa kama da shi. Su ce da jawabi a cikin hannu. Alhamdulillah sarrafa suna yabawa. Sai mutum ya zo ƙarshe tukunna can ƙarshe lokaci ya kulle. sai kuma al'umma ita kuma ta ta zaɓo ko ta fata yau kanta ko ya ga ashe duk abin da ake ga mai ƙarya ne wasu shi wasu ma sai sun sauka ma wasu ma sai sun yi kaya da dama idan ku ga halin da al'umma suke ciki ake ba haka ba ne sanin wannan ana cutar masu mulki da yawa da wannan in ba iya mulki lura da wannan ba to wannan aka zai sarkafa shi a cikin tafiya sai an zo ƙarshe kuma ya rasa inda ya kana kana da farin jini ko kana da bakin jini masoyinka a ce maƙiyinka ne maƙiyinka a ce masoyinka ne na ne a nisanta maka shi na ne a kusanto maka shi in siyasa za su iya mayar maka da masoyinka maƙiyinka kuma za su iya mayar da maƙiyinka ya koma masoyinka kawai ta hanyar magana ta ga wani da shi zuwa maka da cewa Allah maƙiyinka ne maƙiyinka ne duk za su iya iya wannan akwai waɗanda suka fara wannan akwai wanda za ka bashi kuɗi ya kuka da hawaye a ƙarshe zan yi kuka zan fitar da hawaye amma a nawa wallahi ku ba ga hawayen ku yana fita wani abu da ba shi mulki shi yasa da abin da yake da hakan irin mulki a duniya ba taɓa yin wani abu da ɗan adam ya sha wahala sa ba irin mulki kana da mulki da ke ne a haɗa annabi shi ne shugaba shi ne malami abubakar shi ne shugaba shi ne malami umar shi ne shugaba shi ne malami usman shi ne shugaba shi ne malami ali bin abi talib shi ne shugaba shi ne malami haka ake ta tahowa a farkon mulki amma da abu ya tsinka sai mulki ya rabu da ilimi ilimi daban mulki da ba aka samu mulki biyu mulkin ilimi da mulkin masu mulki su sai ji masu yi tsakanin mulki da ilimi gwargwadon gwargwadon darajar malami gwargwadon kusantarsa da masu mulki su kuma gwargwadon darajar masu mulki kusantarsa da malami idan da mulki yana kusantar malamai to ya fi daraja idan malamai ne kuma suke kusantar masu mulki su kuma sun lalace shi za ka duk malaman da aka samu a halin suna kan a tarihi ba a taɓa yin malami a halin suna da shi da cikin gwamnati ba a tarihi kan ba taɓa yi ba sai dai su ba da shawara su fi su ba ba taɓa ba a tarihi duk malaman suna ba wanda taɓa gaba cikin gwamnati ko shi Muhammad bin Abdul Rahman da shi haji aka kafa gwamnatin Saudiya da shi wa sai ka je kai mulkin ku shi mun ne yanzu ta mishi ya ce ka gani ni tauhidi na zo da shi kai mulki kake so to ka bi la ilaha illallah sai ni in sami ilimi na ga ka samu mulkin ka wanda saba mulki sai Muhammad bin Abdul Wahab ya koma da Allah sai shiga wanda ka shi kuma Saudi shi gaba da mulkin sa har yau in kai Saudi akwai Ali Sheikh suna na ababun fasaha da karantarwa ko kuma a wani Saud ko kuma a kafin da mulki haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da aka za ka ɓata gwamnati gwamnan ya gudu aikin ya gudu shi a matsayin shugaban ƙasa ya gudu sai ka fi mulki wata ba shi gaba jiki zai lalace cikin shari'a karɓar ke a gama jihadi da aka kori ta kan musulunci ya gara sai shiga abin da rami da shi ta a yana kuli mu karantarwa ne aikin mu shi gaba da karantarwa da farin jini ya yawa ɗan gida suka kai kararsa sarakunan da yakin aka dama musu da mulkin duk aka a kulle shi haka imamun zuwa aka yi da shi haka imamun rabi'a aka yi da shi haka imamun malik aka ce ga kuɗi a taso daga madina ka koma baga dazu ga kuɗin ni a gidan ilimi na ko a gidan mulki ku mutum ku na ilimi na kuna neman fatawa ko shawara ku ba ku ba neman fatawa ta ku yi mulkin ku da shugabanci na kuma mamari ya zauna bai taɓa shiga gwamnati ba kuma Ahmad bin Hanbal da aka zo da wata bakiyar bid'a guda ɗaya da ya yi bid'a da yanzu musulunci da rushe sa'an malam yake cewa Allah ya ce mutum musulunci da mutum ce Abu Bakar cikin sahabbai da Ahmad bin Hanbal Abu Bakar a cikin ridda shi kadai ya tsaya shi an yi shi kadai haka kuma lokacin da aka ce Qur'anin nan halitta ne kamar da aka da shi kera da haka haka ya halitta Qur'ani Nawa bin Hanbal yace a Qur'ani kalamullah wa anna al-Qur'ana kalamullah sai aka ce duk da risala ce wa anna ka ba to duk baka musulunci sai da aka zubar da jini wannan muka sani a rayu sai da da sauri shekara hudu ba mu hawa baya iya rubutu da sun yi imani malaman fada kuma suka je suka buga gwamnati suka buga gwamnati a kan cewa sai an kaza din sa amma jiran su ya fito ya ce ne aka ga wannan ake cewa ne an suka wani mutum dubu ɗari daga dafa an shiga da imam bari wajen gwamnatin sarki kan cewa yanzu Qur'ani makaluk ne ko a kashe shi Imam Ahmad amma da su suka rubuta ya imam kai shi iya mana ita ta masa hadisan ta iya ga amma su a kashe shi ya sha wahala ya ba shi ka daraja ka abi ne shi da aka za a kashe shi yake ya yarda kuma faɗi maganganu murana da annabi da Qur'ani da musulunci aka kyale shi ya sai yana kuka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ba komai ya kake jin zuciya kai ta tana cike da imani ki to sun ƙara takura ma ka koma sai amfani da wannan bai da aya ta ce من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان المجال suka ta gamar na sauki cewa in ya shiga ta da kuma kake ta a fara irin da hadisi mun ta kai akan ta lokacin takardar da za a rubuta ta a kakara ka da shi da kada ka tsaya rubutu ka sai takarda holama sai ka yi jige sai ka yi tawada sai ka yi alƙalami kuma ya iya mannewa in zidan ka ba mai kyau ne ko kuma da iya zidan shi mannewa yake saboda canta ko ko rashin canta saboda haka aka ce ya faɗa a kyale shi zai ci gaba da karantarwa sai su almashin nasa leƙa ta waje ne ake yi na wajen hayaniya yace mutane ne kowa ya yi haka da biro da takarda yana jira jini imam ahmad zai rubuta zai faɗa a rubuta a sanar da duniya cewa imam ya yarda shi ne yake yanzu kai duk mutanen nan sama da dubu ɗari su halaka saboda shi wallahi ba zai yi ba kara ku ga an yanka na akan ban yadda ba su ba su rubuta ban yadda ba kashin alkiyama aka zo aka shigo da shi aka fara malaman bidiyo su suna kan kujerar da aka zaunar da shi a ƙasa yana amfa musu hakan ne wanko tambaya sai ma ba mai cewa disin ta da shi ya ne ruwa shi sai ne wanko tambaya sai sai baka fahimci da arabiya ba in da ala ce ta zo da ma'ana mafulai tana ɗaukar kaza da mafulai tana ɗaukar kaza wanda ya jeho tambaya ya ba da amsa kaza in yamma kai rana ta faɗi sai ce a mai da shi cikin ne muna da rabuwar tambaya sama da miliyan uku yanzu kawai ya ɗaga rabi muka yi masa ba a dawo aka sake mai da shekara hudu aka yi masa wannan azabar wanda duka da gobara imam da ita kawa kawai ya bayar aka je aka gaya wa gwamnan madina da kawa kawai ya bayar aka je aka gaya wa gwamnan madina cewa wai ya ce nesa alamu fakirahin akwai ya rubuta hadisi mawqufi daga abdullahi bin abbas ta idan mutum zai ci kwala kan ciki za ta yi ci yace har sai matar ka tafa ko kuma kashe ka ga matar ka nan da ta da rubuta ka kake ta saki uku ko yanka ka amma ko a hannu sai ka dauki takarda ka ce ka ce mata ta saki uku kuma ita ka rubuta a dan dadin raina ka rubuta a kuma dan dadin raina sai za ra wuce ya ta ce ka sai ka fito mata kuma saboda shi da saraka akai ko salamu an salati so saboda haka sai aka tambayi imam malik wannan fatawar sai ce duk mutumin da aka matsa masa ya saki matarsa ba ta faku ba don bai sake ta da iradarsa ba sai wani ya je kai wa gwamnan madina ja'far bin sulaiman labari cewa akwai wata fatawa da malamin ya shigawa tana da hatsari a ga gwamnatin mu ita mai sai ce yace ya ce ne sa alamu sakran asala wanda aka tila su shi take bai yi ba idan wani abu ya tabbata mun ta takura wa wasu sun yi bid'a sun bi mu a dole mun yi alƙawarin dole da su za su iya juya wannan fasar ta su ce ne sa alamu sakran asala ne sa alamu sakran albai'a wanda shi ke rungo musu mu ta rushe don haka a kirawo shi a ce ya janye wannan abu aka turo wakilai su kwazo imamu daga makaranta a bakin kewaye suka ce ga abin da gwamnati ta ce ma'aji addini saboda gwamnati ta ba mu a duniya babu ita a faɗin duniyar nan kan da za mu aji addini saboda ita eh haka kace wani da zai gwamna ya fito je ku samu wani mutum yana da matsalar irin wannan ya ji ku je ku zama a cikin ɗalibai in kuka ji ba da fitowa da wannan ko ba ku kawo shi nan ku kai shi ku kai shi tsakiyar kasuwa ba yana jin yana da jama'a bane ko yana da mutuwa ko yana da isa ku kai shi tsakiyar kasuwa kowa yana kallon a kan mutanen gari a mabu lala ɗari kafin su jin shi sai ga mutum daga cikin gwamnati sai wani ya shiga irin can mutumin kauye zai ce ya imam wani ɗani wani mata ta ce na auro wata yarinya mijin aminta yana shan giya sai zo gida ya ta zagi na ya kuma wulakanci a ce ya zo wajen ƴan uwansa kuma ana shi shiga ƴan uwansa su zazzage ni shi ne iyayen da suka ce ta zagi na su ce za su ce mata ta yanzu na ma su na kakura na sake ta ta fasu kuma ma lita laifa ala mustaqim afala wani ya kalli wannan wani ya kalli wannan haka yace haka ta dauke shi aka shi shine asalin da suka karya masa hannu yake yin kabar da hannu ɗaya yake take hannu ɗaya wanda ku kuce kawai yayi sadal dukan za ka ci ba yayi ma duka yake sadal da hannu ɗaya sai ba da keka ana ba ta da kuma da keka to kun dalilin da yasa aka masa bulala sai da ta kai wannan abun ya nuna tashi ya kafa yi tsari sai dai ainihin sun zubo su ya fito makaranta. Sa'idu bin Musayyib an gwamna ya tuba da kan matar sa. Ya ta haddasa Qur'ani da hadisi sama da dubu ɗari. Sa'idu bin Musayyib ta ba wannan lokacin ya ta dauka shi ga ta cikin wannan gwamnati ba zai yi ba. Aka ce a je a masa bulala tamanin ko ka bulala ɗaya aka zuba a zuba ruwan kofi ɗaya na sanyi a kai. Aka aka Sa'idu bin Musayyib wanda duk ta da ba mai ilimin sa. Har wani tashi yana cewa in banda falalar sahabantaka wancan ce da sahabiya ne da sahabiya ne ba su kai sai ibn musayyib ba ne mutunta amma sun wuce maka saboda sahabbai ne babu ruwa da aka masa bulala da shi aka ra'ayi malamin imam mali wanda ya karatu fikiwa a gurinsa haka aka gane shi aka ake magwani kawai shi saboda an aiko mai kyauta ya karba aka ce a aske mata gemu wannan abin da kake yi har a wani akan tashi a cikin gemu a nuna shi ma ba san komai bane mutu da mulki duk tarihi haka wannan aka fa zuwa gwamnati ta Usman dan Fodi shi Usman dan Fodi yana kafa gwamnatin nan yana tafiya haka ba dan sa Muhammad Jallo ya Abdullahi na Gombe da shi tashi ya bar kafa ya koma Gombe aka ake da shi shi wallahi ma ya bar kafa tun da aka raba mulki da ilimi ya bar kafa Muhammad Jallo malami ne amma shi a duniya na gwandin ruwan kano aka tare shi aka yi magiyar nan ya koma yake wallahi ba zai koma ba jihadi zai amma tun da suka fara jihadi shi da shan kuma dan fojo su tsaya yin aikin hajji ba ko kodai har suka mutu su ko ni zan je hajji mai da mun kuma gwamnati yanzu a cikin lalace abubuwa sun fara kafa da kusan da kasa ba zan zauna a wannan kasa ba komai ku ji wata zai ne baraka har waka ne ana faɗan lalace a cikin komai ya lalace mutane su zama yan dauki suna son ka mai kyau mai laushi suna jihadi yaƙin alƙalawa har wa ko yau mujahidan da suka mutu yaƙin alƙalawa da sha wahala mu kafa ba a fara sakon da shi haka da lallaba shi kwashi ina sa ina sa bayan ya zo kuma an ba shi hakuri dan mutane suka tare shi aka aka ta ba shi wakili ce wuce da duburi ya tafi aka ta kuda aka tare shi ya rubuta a mutanen karo littafin suna diya'u ulil amr wal amr diya'u hukam ya rubuta littafin diya'u hukam yana na akan rubuta shi shi da ya koma sai kwashe karamci koma gwandu suka kika abdullahi na gwandu zuwa tsakanin sakwata gidan mulkin sakwata na gwandu kilomita ne suka kika yi ilimin sa ya koma an ɗansa na cikin da na rasuwa suna na kudu da ta yi shi kenan kuma magana shi da ilimi ya kai ku dandancewa tun da zai da rana haka har duniya ta tashi in mai mulki kaga yana zuwa zuwa gidan malamai to shi zai daraja za su gaya masa abin da zai amfani shi amma wasu suka gaya shi da kofar gidan ku su suke nema abin sa kuma abin da yake so za su gaya masa shi kuma sai yadda ya wulaka su ba zai ga darajar ilimi ba kira ka gwargwadon nisancin malami da gwamnati gwargwadon darajar sa ko gwargwadon girman gwamnati kusantar malamai su su dinga darajar malamai sai su daraja don malami zai ga cewa ba dama ba wai karyarsa ake nema ba a gidansa aka zo ko samu kofar da zai ne ba a waya faɗi gaskiya a jiya ya ci ta amma ita dai kofar gidansu ba wallahi daga cikin gwamnonin nan akwai gwamnan da ake gaya mu yake cewa wallahi ya zauna kujerar mulki shekara hudu yanzu ya kauka mana gwamnan ita wallahi babu wanda ya taɓa zuwa malami ya zo ya gaya masa abin da al'umma take bukata yake daga mai zuwa akan maganar ruwan ba sai maganar luka sai maganar kudin haji sai maganar shinkafa sai maganar kaza sai mota ta ta tsufa a canza masa wata sai gidansa ya yi kaɗan a bashi babba sai magana fili ita wallahi duk ta rubuta suna yin tsare da suka ta wanda ya taɓa zai shan babin da al'umma suke to don Allah ya yarda ya kai abin kirki sai wasu suka rage masu darajar da ba a cikin shi malami darajar ta kawo ne mulki da mulki saboda da mulki mulkin ma yana karewa da kuɗi kuɗin suna karewa amma da ilimi ilimin ba ya karewa wani taro da aka a Kaduna aka ce kasar nan ta ba ce tuwa ya kamata su yi magana sai wani ya ce sarakuna sai malami na zaɓi cewa sarakuna ba za su iya magana ba sai wani ya ce saboda ne yake saboda ba su in ka ce wa sarki ce ne ka za ya ce ina tsoro ka a cikin da za ka ce ba malami ba da haka malamai za su kawo suka kasa waɗanda ta lalace dama mulkin al'umma kenan malanta da da shugabanci kafin da suka abin da shugabanci da abu ya fi kawo suka bambanta kuwa sai in ana tuntuɓar juna amma idan masu mulki suka watsar da malamai abubuwan su ya lalace su kuma malamai in suna neman masu mulkin da suka watsar da su al'amuran kuma ya lalace sai ka sai malam ya zo gidan gwamnati a ce zauna nan ana jira amma nan ka jira to kamar yadda aka yi kujera wannan shekarar malami da karo suna turare da aka taba kujera sai ka sure ni ne ma ka zo ne ma na zo in ka san ta kai ma har shiga layi shiga layi a bayan ka har shiga layi shiga layi a bayan ka sarwa da wannan kawai kenan ka shiga da ba ya ba ka kule ne ba ne na so ne ma da to wani kan in za a garin shaka a kai ma gida mana amma an ka zo ka shiga layi haka kuma aka kwashi jirgin gaba ɗaya da da da da da malamai da can daudi da karuwai da yan siyasa da aka haka su gaba ɗaya sai da wasu ƙasa aka suke ci a ware kilas ɗin malamai a cikin malamai ne za su ba wanda ya shiga gurin sai malamai sun shiga da ko ba su ba amma sai ku zo gaba ɗaya kowa yanzu to haka zuwa cikin kariya ya kun kama su a biya ma su biya ma aka kudin gwamnati ne kawo kudin gwamnati ne yana ranar biya ma a bambi sai ne akwai wani wanda wallahi wata yan siyasa wata ka samu wani malami ke kaga yan siyasa za ka yi ka shiga jam'iyya ka sai kaji sun malam da za ka yi ka kusa doron ka ci gaba da karantar da al'umma har za mu yadda kan umar ba a sada hankali ba idan siyasa ne kai ka shiga siyasa ka sai jam'iyya ka shiga jam'iyya ni ka la'in da bala'i idan ka ɗan ɗan siyasa ne mu zage ka ka zage mu sun malam ta za ka shiga ka koma ga wannan bai ta kawa da neman ilimi mai neman gaskiya ya ji kan da kake buga da Allah ko malami na gaskiya ga masa wani ya mu gaskiya mana take shiga kati sai ka ga yanzu sai kuka sai jiji ko na ehi wanda ta kai dan mutu da iyaye amma ga shi da siyasa ai ka akan kowa shi shine malanta kuki malamai suke gudu saboda ilimi yana bukatan kuɗi saboda haka kuɗi kuma yana hannun gwamnati kuma haka bane saka duk da yawan kuɗi idan da gidan gwamnati ita gwamnati ba ta ba kuɗi ba ta kuɗi ta ba wallahi ba za ta ba ba ko kana jin tsoron ka ko kana gabarin kwatin ka to sai ai maka damuwa ne ba da abin ne duka ko ga wajibi ne a fahimci wannan in aka ɗauko tarihi aka ce za a kawo tarihin malamai wallahi ka ɗauko siyar min alamar da yana nan an buga shi bugun darul musalla mujalladi 28 in ka ɗauko tarihin malamai suka yi a Abdullahi bin Mubarak shi da yana da saurin fahimta sai ce wasu malamai guda uku ku tsaya ku karanta ni zan da shi da ku sai haɗa malantar da kasuwanci sai da sai karatu kuma da kasuwanci sai ji malami ɗaya daga cikin malaman nan ya an gaishe shi wani gidan gwamnati ya je da kuma sai zara sunan sa a cikin malaman da zai ce sai da zai ce saboda ya kashe kansa ya haɗa bin ma'in yana cikin abokin Imam Ahmad bin Hanbal malamin Imam Bukhari ne babansa ya je kasa gidan gwamnati sai ya yana tafa hadisin babana saboda zai ce saboda ya lalace dama ya nuna ma ba bana da kada ku fara karɓa hadisi a cikin Qur'ani saka da kawo abin da ya fito makaranta ya saba talibi dan ku ya soke shi sai na almajirai na aka ce dan ka ta daina zuwa karatu din ka saboda ka je fada ya ruwaito hadisi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaya a kofar masarauta sai an fito shi addinin dan kaga ka tsona abu da hannunka ba shi ka daidai da shi da addinin ka in ba san addini ka kaka so kuɗin su amma in da suka miƙa maka kuɗi ka karɓa su sai sun karɓa addinin ka daidai da wannan shi ta ga duk da kan da ta ba ta su kai mu'amala da mutane a dunkule ta ga kanta mu'amala da su a cikin kuɗin malamai ne su kuma yan siyasa ne ta kanta mu'amala da su a dunkule saboda shi yawan su yawan ƙuri'a ne sai malamai kuma yawan abokan gaba ne suna ka kun an sha'awar su ba ya zama daidai daidai to sun gama da su ita gwada kanku kuna da jima amma kuka zama a dunkule su ba za su gan ku a dunkule suna daga su muku ziyara wanda a cikin malaman nan kuma ne hankali kai ne mai faɗa gaskiya kai ne na Allah ba za mu wata shi hanci ko sai ka yadda idan haka shi ne muke gaza mu mu'amala da kai ka san wanda suka ji a ɗayan kuma wanda suke hakan siyasa da ake ta yawo cikin za a Najeriya ga baki ɗaya tunda ana so a zo ta shari'a a Najeriya da kan malamai. Shi ne siyasa da aka ɗauko zaman da ya na constitutional conference za a zara shari'a ba su ji kuma ba su ji da ta har shekara ta dubu biyu da biyu ta dubu biyu da goma sha ɗaya. Ƙwarai. Ba an naɗa wakili a nan Kano za su wakilci Kano amma ba mu san suwaye ba. Ya kamata sarkin Kano da gwamnan Kano su gaya mana suwaye za su wakilce mu. dan mai yiwa ka yi kamu da waye wakilin haka shi kafa wato ni na rufe zan fahimci siyasa ko fahimci rayuwa kasashen iyamurai da yarabawa ba irin wannan taron da aka ce obasan jawara biliyan 79 yana so majalisa ta kuma hannu akan wannan taron da za a yi ba yadda za a yi su yadda wani ya je ya wakilce su sai an zauna da wakilan kuma sai an nuna hoton su a farko da talabijin sai an gayyace su kuma a gidan talabijin in kun je me za ku yi me ne ma kwalitin ku wakilce mu yanzu gwamna zai rubuta wakilai yadda zai rubuta kuma sai akwai adadin da ake so za su yi da sai ya kamata Najeriya ta ci gaba da zama ko ta wargaje to an yi gaba ko a wargaje ta akwai ajanda da aka kawo da yawa a ciki akwai guda shida a ciki akwai maganar gyara tsarin mulkin Najeriya akwai maganar shari'a akwai maganar aiki hukumar zaɓe daga hannun jihohi a mai da gwamnatin tarayya na zaɓen lokar gamma akwai maganar ta ba maganar ta amma wata kafa jami'in mu guda biyu ce maganar mulki da maganar shari'a kuma maganar shari'a da maganar mulki don suka doka da kan sama cewa ɗan guntun abin da ake iya shigawa cikin gwamnati na shari'a ɗan guntun ba da ake iya shigawa cikin gwamnati na shari'a da an yi doka wani gwamna ko wani ciyama ko waye ya sake yin magana da kuma addini yadda aka da sabinci na a Najeriya da kafura country sai da wata hanya da za ka shigo da magana Allah ya ci Qur'an da ya ci akwai gwamnan da ya bismillah a 1781 a wani suka cire shi da zai yi da ce bismillahi rahmanir rahim sai an nan garin suka kai kara suka kai cikin da addini cikin bauchi ya ka zo da wannan tsarin mulki ne aka ce duk da in ake son yin shari'a su dace a wasu shashi na kan mutum da uku ko shi ne ko da shi ne da shi wannan damar da aka samu cewa a yin wannan to shi da ake so jama'a toshe kaga gwamnati za su kara dagawa duk wanda kake masa yin shari'a sai ce ai tsarin mulki bai gaba kamar da dama haka ma haka ce tsarin mulki bai gaba mulkin da ya tsara da ya damba Allah to kaga ya kamata su ne za ku wace cikin har yanzu an fito da wani haka ake haka ya gaba ba mu sani ba ya kamata gwamnati to sunayen ma ya kamata a kashe a jira'ayin mutane a kansu ko ba haka ba a ce ga mutum tari amma za a ɗau talatin zai ra'ayi mutanen shi a kansu ko kuma da kowa ya iza ba yanzu ba kwalita mutum da kansan sa ba zai iya zuwa gudun yin kuyi bayan yi kuma fara raba kaza da kan alayi bakin da ƙarshen shi ba kuma da sa abin da yake ba wallahi kuwa suna ko yin wani shi ya tsufa ba kan surutu ba ya san jima amma yana da ilimi wata ilima profesor ne amma yana iya zai iya hayaniya ba kuma zai zauna kawai har nan da su zo zare ma ido sun ci ba sun ci abin da mai sunanta sun ci alade suna zo zare ma ido yana haka ba za a yi wannan shi ne yanzu abin da ke gaban mu ba mu san me ake ciki ba ba wanda aka shawarta ya kamata a ce a tara malamai a tara yan kasuwa a tara yan boko a tura a yanzu daga cikin malamai wa za a tura daga cikin masu kuɗi cikin masu mulki na kwararsa da suka cancanci masu wasu cikin girmanta da fatanta da ilminta da yawanta kuma a jakunan su cewa ku tsaya akan haƙƙin amana za ku ɗauka a rantsar da su ma kuma haka ba suka yi wannan saboda muhimmancin abu kara a cikin an rinjaye su su ba da goyon baya a cikin addini ba irin waɗannan abubuwan suna ne zuciya ke kai wata irin mun ga rubuta suna mun ga mura su rubuta a masallacin turare wannan sa karatu ne duk da halin da ake ciki ne ويحكم ذلك بالخاصة على العامة أي جعلت من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتبطل عنه بالعامة وكيف يجعل منه للخاصة فما بدولها في جزء آخر بالعامة ويحكمون روادا أن تكون أشجار النبي صلى الله عليه وسلم روادا أي محتاجين إليه كما سبق أتوا أبوا غريش وطالبين بما عنده suna neman abin da ke gudansa wanda su sarifu na kuma an zawaki ba sa wacewa sai kowa ya samu abin ɗanɗano a bakinsa inda an ilmu ana nufin karatu zai ba su ya ta'allamu lahu za su koyi shi daga ganawa su da annabi wani biyu an yi kuma ala zahiri aikin galibu wal aktari ana a wasu lokaci kenan da kuma abin da ya fi jaye wal akadu al-hujjatu kana ji shiri والشيء الحاضر المؤجل أظن ذلك جاء على شيء kuma an tanade shi والموازرة المعاونة كما تكين يا شاكي كان موازرة وتعذبون وقوله لا يوقف الأماكن بايا زوجة قرعي يفكر له بشيء سوى لن يقول الزمان كما يدى أن أنتك كجرة فرصة لا تبعي فرصة لا تبعي هاي قبل زي ده هاي قبل المعرفة الرئيسية كل زمان من المتعلم إن شاء الله باشي دون إن شاء الله بدوني زمانك kuri ka ce nan ai mai kabul ne su muka dumar da manya suke takawa ga dumar da ƙanana suke takawa ku da ba ku da gida ko ku ta kasa shi ne ta kan da duma shi ya taka da duma ku kun taka kasa shi ne ya ci daraja ke to za a yi ta a lahira za a yi ta a lahira shi dai mutum shi ne su zai ga zai kallo wanda wuce ba har da shi da kalla ai la takidu lil musallahu mawdi'an ma'luman baya ware wani guri cewa nan na saba zama nan na saba yin sallah lalle kowa ya dora sai ya tashi mun da ya ga ta fa wadu wa rabba nahayuhu an hadha mufassalan hadisi da ya zo ya hada shi wannan a tafsiri wa fi ghairi hadha al hadith kuma na hadisi da ya zo da fassara وصابر أي أي أي حدث نفسه يا قري كان يا جوري كنا ala ma yuridu sahibu abu sabin da an uwansa ko wanda ya zo gurin su ake nufi wala tuqdimu fihi al-kuram ba a ainihin wato ta alfarman mutane a majalisar annabi majalisar annabi ba an yi da mutane bane da ka ga ko magana wani sai a sake wa kafa sai iska ta kai jama da iska ne ga mutane shi da ana wannan ba za a dinga yaɗa jita-jita ba wanda ya zo ma labari ka ce na ƙara da wani tambaye ne cikin da shi ne da duk wanda yake baka labari in za ka ce shi ya gaya ma ba za a san mana in ce kuma ka ce wa gaya ma ka shi ne shi kuma ya samu wanda ya gaya Jita ce kada maganganu da surutu da hanya da annani manci da makici da zakan ƙasa da shi da fa abin da ake tattaunawa yanzu shi da aka zauna. Zage-zagen juna kawai ake yi. لا يذكرن فيه بسوء باء أن بسوء عوزا مجلس عدم صلى الله عليه وسلم هذا ممونا ولا تسمى خلفاته وكما أديا كعينه سقطة باكيسة يعني إذا باء أديا كوبا أديا سقطة باكين النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يتحدث بها أن الصامة يسقطة باكي بل لا يجع السياد آلة أي لم تكن فيه فلسفة لا تكن باكي suka to kira a cikin maganarsa so in kana min ahadin in ba wani ya ka to kira a cikin ki baki kira ko ba za ya fata shi ba ko da wani ya zo yayi wani abu da babanci ko na sakanci ko na sakanci sabai ba sa ɗaukar wannan su da shi abin ya yi a ranar domin yanzu yanzu da shi ya kai tafka so shi inda ranka a ji a ji da mutu duna ayyu'inu na cikin taimakon juna والتخاذ والتثير السلاح yawan farmato da ihu da hayaniya da hatsaniya wanda baya nutsuwa da kauluhu la ya qabalu sana'a baya karban yabo kun zalin mutashi shi daga mai takaiya ai ina lokuta sidon fi sana'ihi ma'ana baya yadda ka yi sai in ya san ba za ka wuce gona da ina a cikin yabon ba kuma zan yi da yabonsa wa ina in ya min musulmin ko kai ga musulmi don ka ji a ƙara gishiri a cikin yabon wa ina in ya min mutafi'in kuma an yi wato min mutafiqin daga aikin da sakaya wanda za a sakaya masa ala yadda abu ta wata ni'ima sadaqat da ta gabata min annabi sallallahu alaihi wasallam lahu wata annabi ya masa haka kawai ka zo ka yi musu to da haka ma kake mu idan aka ce ibnu sina wani sarki ya zo yake ba shi da lafiya sai ta aka aiko masa sarki da lafiya ke su dan guru shi ne zo guri na kuma ba gurin sa kai kamata ka wannan tambaya ba kai ku ba ku ce da lafiya ita wato shi kenan ni ya kamata ka gurin ka kenan tun da ke da lafiya aka ce eh ce to ku je ina zuwa suka tauce shi daga baya shi ya samu sarki ya ce to gaskiya rashin lafiyar ka maganin ta abu ku ne ni ce ni zan koma gida kuma sai ka biro ni a ƙasa mutum da gidan ka sai ka mai gida a kasa kuma ka ka bari shi ka gane kai ne kai za ka sai ka bar da kama shi ke nan sarki ya je ai in ya samu wazirin su suka shiga almajirai suka zama cikin ne su wancan farfaɗe su wancan ya ce kai a shina ga yadda a matsayi kai a shina ga yadda ala ce kai haka da ya sha wahala ya sha wahala da kar a gidan wannan da ya zo kuma to ya zama ne sai da ko sha'ir a cikin buhu sun yi kamar ita wannan shi ne magani ya za ka sa sun ci tafiya ƙasa ka ba shi sha'irinsa ai ragowa a kan ragowa ba ya ce gina ragowa sarki ya bar kujerar mulkinsa ya shiga cikin jama'a ya kace ka a gane shi har sashi ka so bi ta tattare yana wani hankali ita su kuma wannan dai shi ne maganin kuma ta yi wasu ya zauna a yadda ya idan sarki ya cika sarki bai yanke ba zai hukuncin ka insha Allah ma zai halki insha Allah zai warke ya sati ba kan kujerar mulki yana fata a cikin jama'a zai warke haka sarki ya ji haka ashe kuma ne din da zaman da yake cikin da ba ya ba ko da biya ya taba kace ya ra kushe ana ci ana ci abin nan ko ce gudanar da mulki da cikin masu mulki wanda ake mulki ya ji da ake tattara gwamnati a sharri da ake tattara shi ma ya rasa da kirke samun abinci shi ne fada da ya koma kan barci sai ya samu kudin da shi kawai ya ga sa ki tsirar jama'a ce ta tashi daga ƙasa ta cikin sama kuma a zaune ba na zuwa ko ina so da duk cikin jama'a da irin tsirar da ake aikawa daga ƙasa zuwa sama an jirin da rashin lafiya na warki to kun ga duk wannan shi kuma ta a bayan shi wani magani ya bashi ba kawai dabara ya masa kawai ta masu psychologically haka warkar su shi ne yake cewa wa sakhar ta kura kiya wa qadruhu la yaqdaru shay'a illa min makrah haka kawai ba shi ka dinga tsura wa shi da kuka iya ba sai ka je ka ce mana fakka ila muqtasid fi sana'i wa hadai wa qila illa min muqtasid qila illa min muqtasid ala yadi talaqat min annabi sallallahu alaihi wa sallam alaihi ويستقره ويستقره أن يستحق لنا من تنسل والنعوذ وفي حديث الآخرة في وقته صلى الله عليه وسلم منحوس الأيدي أنت أيضا شميل لحد دعوته وجندي يرقى أجلتها وتبات تبو ديار بات دنام الجوا وآها جد الأشكار أي أزيل شعرها وجيفا لكي جيفا إلى الفلسفة لكي تسوها waɗanda suke zama kamar kariya su tsira wato suke zama kamar kwaba ga ido amma ku ainihin yana da tsawo kuma yana da kayatarwa wannan shine ƙarshen wannan babi kaf kuma shine ƙarshen wannan wato ainihin wato fasali na ashirin da shida ƙarshen babu sani kuma dama gaba ɗinta wato babi na ce babi da kuke so yanzu mun jama da babi biyu sai babi biyu yanzu a garin Allah ya samu dace Amin.